بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan wa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kada tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi yau muna safiyar takwas ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da hudu ga watan tara shekara ta 2022 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kaddarawarsa ya sake haɗa mu domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafar malama shekhatu bintu muhammad al-qasim Allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi a wannan shine zai zama darasinmu na takwas insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi din muna bayani akan abubuwan da malama ta kawo a matsayin ilajul huzn wato abubuwan da suke zama sila na warware wato ainihin damuwa maganin damuwa abubuwan da idan mutum ya tuna su idan mutum ya tuna su za su zama sanadiyar warware masa damuwan da duka duk ya shiga ciki ko da ko ya shiga damuwa amma in ya tuna wasu abubuwa to sanadiyar waɗannan abubuwan da ya tuna ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala sai ya warware masa wato wannan damuwan da ya shiga Allah maɗaukakin sarki sai ya masa maganinsu a daga cikin abubuwan da malama ta kawo wanda za mu tashi a kan shi shine abu na hudu shine ma'arifatu haƙiƙatin duniya shine mutum ya san menene hakikanin duniya ita duniyar ka san mecece hakikaninta idan ka fahimci duniya ka san meye hakikanin duniya to za ka gane cewa ashe ba wani abin damuwa ba ne ba wani abin mamaki ba ne don ka shiga matsaloli a duniya ba komai ba ne ba wani abu ba ne don ka shiga matsaloli a duniya don duniya ta ɗaure ka ka rasa ya za ka yi babu matsala saboda ka san dama duniyar ita mecece ita ka riga ka sani ka riga ka fahimci mecece ita wannan duniyar da muke ganinta ubangiji subhanahu wataala ya yi ta amfani da uslubai da dama da yawa wajen yi mana bayanin yanayin yadda duniyar take don mu gane cewa duniyar nan ba waje bane na hutawa ba waje bane na miƙe kafa ba waje bane na a zauna a ji daɗi duniyar nan da muke ganinta du- gida ne na aiki gida ne na wahala gida ne na jarabawa gida ne na fitintunu masu yawa annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya faɗa mana a hadithin imam muslim ya ce a duniya sijinul mu'min wajen natul kafir duniya kurkuku ne ga mumini duk mumini duk mumini in yana duniya to duniya tana zama kurkuku ne a gare shi duniya tana zama kurkuku ne a gare shi saboda sai ya wahala a duniya tukunna kafin ya je ya samu ni'ima a lahira a ranar tashin alkiyama don haka idan mutum ya san duniya to koda ya shiga damuwa zai iya tuna ya fahimci cewa ashe ba abin mamaki ba ne yau duniyar da take kamar haka ma kuma to meye abin mamaki don na shiga wahala a cikinta menene abin mamaki don na shiga wahala a cikinta ba wani abu ba ne amma in mutum ya yi ma duniya fahimtar da ba ita Allah ya yi bayani a kanta ba idan mutum ya yi ma duniya wata fahimta ta daban ya ɗauka duniyar wata abin tsiya ce ya ɗauka duniyar wato wani abin jin daɗi ne a cikin duniyar ya ɗauka duniyar wani wajen hutawa ne to babu shakka cewa wahalhalu za su yi masa yawa saboda lokacin da wahala ta yi masa yawa damuwa ta yi masa yawa ya shiga cikin kunci dama bai san mecece hakikanin duniyar ba da aka dole damuwar ta dame shi da yawa amma in mutum ya gane mai Allah ya faɗa game da duniya don jiya ya shiga ni'ima yau ya shiga wahala ba komai bane Allah subhanahu wata'ala ya ce inna ma mathalul hayati duniya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'am hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى يكتوى إنما مثل الحياة الدنيا إيا كرمثال رأيوان الدنيا إذا ما دا kana ma duniyar kallon wani abu da ka ɗauka duniyar wani abu ne to Allah ya ce ka ajiye wancan fahimtar ka bari Allah da ya yi duniyar ya faɗa maka mecece ita duniyar me ma'anar duniyar mecece ita sai ce kama'in anzalnahu minas sama misalin rayuwar duniya ya ce kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama ruwa ya sauko daga sama fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'am da ruwan nan ya sauko daga sama sai tsuron da ke fitowa da ƙasa sai ya cakudu da ruwan nan irin tsuron da dabbobi ke ci mutane ke ci ruwan ya sauko ya sauka akan ƙasa shukan da aka yi ciyawa ta fito shinkafa ta yi kyau wake ya yi kyau menene ya yi kyau duk wani abinci ya yi kyau mutane suna ci dabbobi ma suna ci sai Allah ya ce hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha har sai gona lambu har sai an kai matakin da gona ta yi kyau ta riki adonta wa zayyanat gona ta yi kyau komai ya fito ya daidaita ya tsiro ya yi tsayi ya yi kore shar wa zanna ahluha wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha har sai ma'abuta wannan gonar sun yi tsammanin cewa fa suna da yaƙini yanzu sun samu yaƙinin cewa fa bana damuna ta yi kyau bana noma ta yi kyau hatta wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha sun gama sa yaƙini cewa zuwa lokaci kaza amfani yayi kyau za a yi girbi za a yi kaza wataƙila har an gama budget akan kuɗin da za a samu daga wannan gonar Allah ya ce ataha amruna lailan aw nahara sai umarninmu ya zo ma wannan gonar al'amarinmu sai ya zo ma wannan gonar da daddare ko kuma a cikin wuni faj'alnaha hasidan sai mu maida ta zama karmami ta zama babu komai a ciki sai ta wayi gari ka allam taghna bil ams kamar ba ita ce take ba wa mutane sha'awa take da ban kayi ba ajiya yau kuma ga ta nan ba ta ba kowa sha'awa ja'alnaha hasidan ka allam taghna bil ams to wannan ita ce rayuwar duniya sai ta yi kyau ka fara tafiya kana jin daɗinta kana more ta kana more ta kana more ta lokaci kaɗan sai ta watsar da kai sai ta watsar da kai ba a taɓa wanda ya zo duniya wai ya hau bayan duniya daga farkon rayuwarsa har ƙarshe tana goyon shi yana jin daɗi ba ta kwaɗa shi da ƙasa ba a taɓa samu ba ba taɓa samu ba duk nagartarsa sai ta wahala shi haka kuma duk taurin kansa bai isa mata taurin kai ba sai ta wahala shi wannan ita ce duniya yawan sallolinka da yawan azuminka da yawan istighfarinka baya hana duniya ta ɗaure ka haka nan kuma takadirancinka baya hana duniya ta ɗaure ka idan ka dubi waɗanda suka fi kowa matsayi a wajen Allah su Allah ya fi jarabawa a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddun nasi ibtila'an al'anbiya thumma salihun thumma al'amthal fal'amthal waɗanda suka fi kowa tsananin jarabawa a duniyan nan ya ce su ne annabawa daga su sai salihai sai kuma waɗanda ke kwatantawa gwargwadon kusancinka da Allah gwargwadon jarabawarka gwargwadon kusancinka da Allah gwargwadon jarabawarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da wani sahabi ya zo gaishe shi bai da lafiya manzon Allah ya ce shi annabi in yana zazzabi in yana masassara to masassara ka samu mutum wanda zazzabin ya kai masa makura ka samu wani wanda shi ma zazzabi ko masassarar ta kai masa makura to sai an hada guda biyu shine irin zazzabin da annabi yake sai an hada na mutum biyu shine wanda manzon Allah yake sallallahu alaihi wa sallama to kaga in ta kai ga duniya annabi ma yayi zazzabi a duniya ina kuma gani ina kuma ga kai da haka duniyar nan in ka fahimci hakikaninta Allah madaukakin sarki yayi ta bayani Allah yayi ta bayani Allah ya ce i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahawun wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad Allah ya ce ku sani ku fahimta ku gane cewa annamal hayatud dunya wannan rayuwar duniyar da kuke ganinta ba komai bace ba face la'ibun wa lahawun wasa ce kawai da wargi shagala ce kawai yadda ka san wasan kwaikwayo haka duniyar take yadda ka san fim haka take a duniyar yadda ka san a fim za a tsara a ce wane kai ne mai kuɗi kai ne alhaji babba wane kai ne talaka wane kai ne mai gadi wane kai ne kaza a'a za a tsara za a yi biki za a yi aure ga ango ga amarya nan ga kaza ga kaza duk da an gama fim din wancan motar da aka bashi aro sai ya mayar da mukullin wa mai ita wannan gidan da aka bada aro sai a mai da mukullin gidan wa mai ita an gama ango da amarya fa an gama kowa zai kama hanyar garin su shikenan an tashi jiya shine ango amma a wasan kwaikwayo ita ce amarya a wasan kwaikwayo shine alhaji babba a wasan kwaikwayo shine kaza duka a wasan kwaikwayo to haka rayuwar duniyar take haka duniyar take la'ibun wa lahu sannan Allah ya ce wazinatu da ado wa tafakhurun bainakum da alfahari tsakaninku kana ganin wane ya fi ni ko ni ma bari in kokari in fi wani wa takathurun fil amwali wal aulad da gasan tara dukiya da 'ya'ya iya abin da ake a duniya kenan gasan tara dukiya gasan ƴaƴa wane yana da miliyan kaza ni ma ina da miliyan kaza wane motar sakidi kaza ce ni ma bari in sayo iri kaza wane kaza wane kaza Allah ya ce ka masalin ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama misalin rayuwar duniya kamar ruwan sama ne da ya sauka suran da ya fita sanadiyar wannan ruwan sama sai ya ba wa manoma ya ba wa manoma sha'awa ya burge manoma amma bayan ta yi kyau sai ta koma ta bushe sai ta koma ta lalace sai ta sai ganta ta fara komawa yelo yelo sannan kuma da ƙarshe ta koma kamar karmami sai zama gonar ta ɗaiɗaice to ita wannan duniyar haka take ita yadda kaga wannan gonar sai da ta yi kyau har aka sa tsammani a kanta kafin ta koma ta ta lalace to haka duniya take ita tun a farko ba ta nuna maka cewa ita ɗin ba gadon hawa ba ne sai ka hau tukunna sai ta jira ka hau tukunna sai ta buga ka to shi yasa ibn al-qayyim a cikin littafinsa al-imam an-nawawi a cikin littafin riyadus salihin a muqaddimar sai kawo wasu baitoci na al-imam shafi'i yake cewa inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا kaga anan wayannan baitutukan a can kuma wancan ayan ta suratul hadidi da Allah ya gama bayani sai ya ce wa fil akhirati azabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan a lahira kuma akwai azaba mai tsanani ga duk wanda bai bi Allah ba wanda ya bi Allah kuma akwai gafara daga Allah akwai yardan Allah Allah ka yafe mana ka yarda da mu Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wannan rayuwar duniyar ba komai bace ba face jin dadi na rudu ashe abin da ake so a nuna maka duniyar nan ba wajen dawwama bace ba ina za a tafi lahira za a tafi a lahiran nan kuma ko azaba ne ko kuma rahama babu dan tsakiya ko mutum yana azaba ko yana rahama da haka to shine imamu al-imamu shafi yake cewa Allah yana da wasu bayi masu kaifin tunani tallaqu duniya wa khaful fitana sun yi ma duniya saki uku saboda suna tsoron fitinar azaba a lahira nazaru fiha da suka zauna suka yi tunani game da duniya falamma alim sai gashi nan sun fahimci cewa wannan duniyar annaha laysat lihayyin watana duk wani mai rai bai da matsugurin da zai tabbata ya huta a duniya da haka mecece mafita ja'alu halujjatan sai suka ɗauki duniyar nan yadda ka san kogi ne yadda ka san kogi wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna sai suka ɗauki kyawawan ayyuka a duniya suka zama sune jiragen ruwan da za su hau su ƙetare wannan kogin to wannan irin zaman da ake ma duniya kenan kamar kana cikin teku ne haka kana cikin teku ka zo bakin teku ga kwale-kwalen ka ba kyau ga kaza Allah Allah kake ka sauka to haka ake ma duniya kana Allah Allah ne kamar kana Allah Allah ne kamar yanzu yanzu nan zaka wuce annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma abdullahi bin umar yace masa kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil a duniya yace masa ka zama kamar bako ko mai ketare hanya kaga wanda yazo bakunta a gari ba zai sai fili yace zai gini ba wanda ya zo tsallaka kwalta yana jiran ababen hawa su sauki ya tsallake ba zai ce a bashi kujera ko tabarma ya shimfiɗa ba sauri yake yayye ya wuce ba haka take duniyar wannan duniyar haka take in ma ka ɗauka cewa duniyar wata aba ce ka ɗauka duniyar za ka huta ne a ciki wallahi za ta yaudare ka za ta yaudare ka ibn al-qayyim yake cewa ad-dunya kalmar atil baghi la tarda bi zawjin wahidin ita duniya da ka ganta kamar karuwa ce ba ta taɓa yarda da miji ɗaya ba ba ta taɓa yarda cewa wani shi ne miji na shi ɗaya ba tana karuwanci ba taɓa yarda ba ta taɓa wancan in ta gama da shi ta watsar da shi ta taɓa wancan in ta gama da shi ta watsar da shi ta taɓa wancan in ta ga haka ake rayuwa a duniya haka ake rayuwa a duniya da haka idan ka fahimci a haƙiƙanin duniya to duk damuwar da ka shiga ciki za ta zama maka da sauki za ta zama maka da sauki i'lam anna dunya daru safari lil akhirah ka sani cewa duniya gida ne da ake wato gida ne ta zama hanya matafiya zuwa ga lahira fa hiya zaduka lirrahimil mahtum duniya nam fa hayyi zadaka lirrahimil mahtum daka kayi kokari ka tattara ka yi ƙoƙari ka shirya guzurinka domin wata tafiya mai nisa wacce in ka tafi ba za ka dawo ba ka yi shiri ka yi shiri don wannan tafiyar tafiya ce mai nisa da baka san ta ba wa kullu na'imin fiha naqis duk wata ni'ima a duniya to tauyayyar ni'ima ce na ƙasashiya ce ita wa kullu ladhatin fiha mutaqatti'atun duk wata ni'ima duk wani jin daɗi a duniya mai yankewa ne wa sadaqal alimul hakim Allah mai ilimi mai hikima yayi gaskiya da yace qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila Allah yace qul ka faɗa musu mata'ud dunya qalil ka ce musu jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne jin daɗin duniya wanda in ka kalli rayuwarmu gaba ɗaya za ka fahimci cewa da gaske ne jin daɗin duniyar kaɗan ne wahalhalun sun fi yawa wahalhalun sun fi yawa za ka fita tun safe tun safe ka je ka wuni a rana kana buga-buga kana neman abinci idan an zo abincin kuma a minti talatin an cinye shi ya wuce kudin da ka yi wuni guda kana nemansa don ka zo ka bayani an zo minti talatin an cinye abincin an manta shi za ka gane a shi jin daɗin kaɗan ne wahalhalinsu suka fi yawa wahalhalinsu suka fi yawa idan wahala ka sha ka nemo kuɗi in wani abin daɗi ne ka saya ka ci in ka auna da lokacin da kai kana neman kuɗin da lokacin da kai kana cin kayan daɗin za ka ga lokacin da kai kana neman kuɗin ya fi yawa ya fi yawa ya ninninka lokacin da kai kana cin amfanin kuɗin saboda haka mata'ud duniya kalil rayuwar duniyan jin daɗin ta kaɗan ne ko da ma a ce ka dawwama a cikin ni'ima yanzu kai ka kai makuran da ka kai matakin da ba yi ka fita ka nema ba kana da arzikin lokaci kaɗan ne za ka ga ko kana rayuwa za ka ga duniyar ma jin daɗin duniyar ma wa man nu'ammirhu nurakkisu fil khalq za ga duk wani abun daɗi wanda za ka ci ka ji daɗi wanda za ka sa ka ji daɗi AC a ɗaki sai dai zama fanko ba kai saka kunna ba yanzu sai ka fara tari ga kuɗin nan kana da shi wasu ne ke ci mata'ud dunya qalil amma wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce mafi alkhairi ga wanda ya isa lahira da tsoron Allah sannan ku sani wala tuzlamuna fatila Allah ba zai zalunce ku ba daidai da kwayan komayya daidai da fatil fatil shine wato a idan ka samu kwallon dabino a jikin kwallon dabino a tsakiyansa akwai wani farin zare wannan shi ake kira da fatil to aikin alkhairin ka in daidai da wannan ne Allah ba zai zalunce ka ba zai baka kayanka innamad dunya ila aljannati wan nari tariqun wal layali muttajirul insani wal ayyamu suqun duniya da kuka ganta hanya ce da mutum yake bi ko kuma ko dai ya kama hanyar fariqun fil jannati ya kama hanyar tafiya aljanna ko kuma ya kama hanyar fariqun fis sa'ir ya kama hanyar tafiya wuta sannan kuma dare da kinnan kuma da muka gani su ne muka hau kansu muna tafiya zuwa ga zuwa ga lahira su ne ababen hawanmu wannan dalilikin da muka gani sannan kuma kwanakinmu kuma su ne kasuwannin da muke ci a duniya wani cikin magabata ya yi mafarki ya zo ya samu malaminsa ya ce yana so a fassara masa ma'anan mafarkinsa ya ce mai mafarkin mai kai ya ce masa ya yi mafarki yana bacci sai mafarkin cewa ya shiga wani waje yana tafiya sai zaki ya biyo shi da zakin nan ya biyo shi yana ta gudu yana ta gudu yana ta gudu yana ta gudu har ya zo ya samu ya hau wata bishiya da ya hau kan wannan bishiyar yana tsammanin cewa ya tsira da ya duba ta can yana so ya fada ya kama hanya ya ci gaba da gudu sai ga wani maciji kubulcin maciji ya fasa kai yana jiran shi ya sauko sai ya koma da ya koma kan bishiyar ya zauna yana zaune a kan bishiyar sai ya tunanin cewa wannan reshen yanzu in ya karye da shi ya fada ƙasa ya zai samu kansa a ina zai fada wajen zaki ko wajen maciji da ya leka sai ga zakin ya tsuguna karkashin bishiya yana jiran sai gama duk abin da zai ya sauko da aka yi tunanin karfareshin nan ya karye da aka sai bi reshen da kallo har ya je can bakin reshen sai ga wasu beraye guda biyu ɗaya fari ɗaya baki suna gwaguyan karkashin reshen suna gwaguyan reshen sai gane cewa wannan rishin ba wajen zama ba ne sai daga kansa sama ko zai ga wani rishin da ya fi wannan ƙarfi don ya hau yana daga kanshi sama sai ji wani abu mai danko ya ɗugo masa a kan leɓinsa da ya sa harshen shi ya lashe sai ya ji zaƙi sai ya sake ɗagawa sai sake ɗugowa da ya ɗaga kansa sai ya ga ashe zuma ce a sama ƙudar zuma ce take yin zuma laka zuman tana ɗigo masa wannan ɗilɗilɗin da zuman ke ɗigo masa sai sa ya manta da waɗancan ɓerayen da ke gwagwuyar leshin kawai ya ci gaba da tanɗan zuma bai an kara ba ko sai ji karare shi ya kare ya yi ƙasa yana faɗowa ƙasa kawai sai firgita sai ya farka kaga mafarki wannan bala'in ai dole ya farka daga baccin ai sai ya farka daga baccinsa yana farkawa da safi sai zo ya samu malaminsa to me ma'anan fassara sai ce masa to wancan zakin da kaga ya biyo ka mala'ikan mutuwa kenan mala'ikan mutuwa shine ya biyo ka yace to amma ai da na hau bishiyan zama yayi ya zauna yana jira na yace eh haka yake aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk tsawon ginin da ka hau zai bi kai dauko ka yace to wannan baki wannan bakin macijin da na kalle shi a ta can bangaren fa yace wannan kuma kabarin ka kenan ya salam Allah ya tsare mu da azaban kabari yace masa wannan kabarin ka kenan yace to wa'annan beraye guda biyu da ke gwagwuyan wannan reshen fa meye su kuma shi reshen meye shi sai ce masa to wannan reshen ita ce rayuwarka ta duniya gaba daya wayannan beraye guda biyu kuma ɗaya fari ɗaya baki wallahi idza ya husha wannan hari idza ta jalla kenan dare da wuni kenan suke gwagwuyan kwanakinka wancan zumar da na dinga diga da ta dinga digo min ina tanɗewa ta sa na manta da halin da nake ciki mecece ita sai ce mata to wannan kuma shine ita ce rayuwar duniya kenan dadin duniya kenan idan ka dan fara fantamawa to sai ka mantar da kai cewa fa ashe dare da wuni suna kwashe kwanakinka sai ka manta gaba daya sai lokaci ya kure ka makara babu yanda zaka yi a lokacin kuma zaka ankare cewa fa ashe dare da wuni suna kwashe ma kwanakinka ashe dare da wuni suna kwashe maka kwanakinka to kaga shi wancan gwanda shi a mafarkinsa ma ya sha zuma ya ji daɗin duniyar kenan ya ɗanɗani zuma to ballantana kai da za ka rayu a duniya ba zuma za ka ɗanɗana ba kwakwa za ka yi ta ci ya ta shan wahala a duniya amma duk da haka kuma ka ɗauka duniyar wai gidan hutu ne baka nema lahiran matukunna Allah ya mana tsari قال ابن القيم ابن القيم yake cewa min rahmatillahi anna ghasa ala ibadihi dunyahum wa kaddara hali Allah yaskunu ilaiha na daga cikin rahamar Allah ga bayinsa mu'minai shine yasa duniyar ta zama mai kunci a gare su yasa duniyar ta zama musu gidan wahala saboda Allah baya so su samu natsuwa da duniya saboda samun natsuwa da duniya siffa ce ta ɗan wuta Allah da yace innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون Allah ya ce waɗanda ba sa tunani ba sa kwaɗayin haɗuwa da Allah lafiya sannan suka gamsu da rayuwar duniya suka ji isu duniyar ta musu suka samu natsuwa da duniya suka zama gafalallu game da ayoyin Allah Allah sai ce to waɗannan su ne ‘yan wuta waɗannan su ne ‘yan wuta na haka su bayin Allah da Allah yake so ya ba su aljanna to sai ya sa duniyar ta yi musu kunci sai sa duniyar ta zama musu gidan wahala wala ya ɗuma annu ilaiha saboda kar su samu natsuwa ga duniyar wa yargabu fi na'imil muqimi fi darihi wa jawarihi sannan Allah yana so bayan Allah mumine su zama masu kwaɗayi masu fata masu aiki don su samu ni'ima dawwamammiya a can gidan aljanna sannan kuma su samu makwabtaka da Allah subhanahu wata'ala fasaqahum ila zalika bi siyati libtila'i wal imtihan da haka saboda su samu wancan ni'imar to sai Allah ya daura su akan wannan hanyar ta hanyar jarrabawa da bala'o'in duniya daban-daban daban-daban saboda watakila idan ya samu duniya ya ji daɗinta to madadin ku dinga ganin shi a masallaci mazinaci zai zama wani ana karanta ayoyin kar a yi zina kar a yi sata kar a yi kaza kar a yi kar a ci riba kar a yi kaza kar a yi algushi kar a yi kaza kana ganin kamar ya fahimta wani kuɗi ne bayi da shi don haka Allah ya faɗa hadithul qudsi yace inna min ibadi man la yuslihu illa al faqr law aghnaytuhu la fasada inda a ce inda a ce law aghnaytuhu law aghnaytuhu la afsadahu inda a ce Allah ya ce akwai a cikin bayina wanda shi ba abin da zai gyara shi sai talauci talauci shine kawai maslahansa don ya zama mutumin kirki in na ba shi kuɗi to wannan kuɗin zai lalata shi wa inna min ibadi man la yuslihu illa al-gina akwai wanda kuma shi kuma cikin bayan Allah ne wanda ba abin da zai gyara shi sai kuɗi idan kuɗin yayi ya ji daɗi ya samu natsuwa to za ku ganshi a masallaci a zo a yi sallah da shi ya taimaki addini amma ran da ya talauce kuma wajen boka zai je neman yaya zai ya samu kuɗi law law afqaltuhu la afsadahu inda na talauta shi to da wannan talaucin ya lalata shi da haka kana bawan Allah to Allah sai ga cewa in ya baka kaza kana ta fatar Allah ba ni miliyan kaza Allah ba ni miliyan kaza Allah yana ganin cewa shi ya san a iliminsa na gaibu wayannan miliyoyin in ka samu lokon Allah ma ka daina wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima Allah ya ce idan cuta ta samu dan adam sai ya dinga kiran mu yana tsayi ko yana kwanci ko yana zaune falamma kashafna anhu durrahu marra ka allam yad'una ila durrin massa lokacin da muka yayi masa cutan take damunsa muka yayi masa talauci ya shiga cikin daula Allah ya ce to sai ya ci gaba da rayuwa a duniya kai ka ce da bai taɓa roƙon Allah ya bashi arziki ba to wani arziki shine gyaruwansa wani talauci kuma shine gyaruwansa daka idan Allah ka ga cewa zamanmu a yanayi mara kyau shine gyaruwanmu don mu samu lahira Allah ka zaunar da mu a haka in kuma cikin rahamar ka kaga daman ka hada mana duka biyu mu samu duniya mu samu lahira to Allah ka hada mana duka din kai mai kyauta ne kai da haka yace fa mana'ahum liyudiyahum Allah sai ya hana su a nan duniya don ya ba su a can lahira wabtalahum liyu'afiyahum sai ya jarba su a duniya don su zama lafiyayyu a lahira don su tafi lahira ba komai ba wata matsala a lahira ƙala lukumanu libinihi lukumanu hakim yake ce ma ɗansa yake ce masa al-zahabu wal fiddatu yukhtabarani bin nari wal mu'minu yukhtabaru bil bala yace kaga duniya kaga wato ainihin da zinare da azurfa su ana gwada su ne a ga kyansu idan an sa su a wuta an sa su a wuta anan ake gane zinare mai kyau da azurfa mai kyau sai ce to amma shi kuma mumini ana gane muminin gaske ne ta hanyar jarabawa ta hanyar jarabawa ana ake gane muminin gaske a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna fahum la yuftanu Allah ya ce wai mutane suna tsammanin kawai don sun ce mu mumine ne sun yi imani shikenan Allah ya bar su ba jarabawa ba za a yi haka ba wala qad fatanna alladhina min qablihim Allah ya ce hakika mun jarabi waɗanda suka zo gabaninsu me yi amfanin jarabawan ya Allah sai ce fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku don Allah ya bayyanar da suwaye masu imanin gaskiya wala ya'lamanna al-kadhibina ya bayyanar da suwaye masu imanin ƙarya waye don Allah ya jaraba shi zai bar bautan Allah wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitna inqalaba ala wajhihi khasir ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran mubin Allah ya kiyaye wa hadha halud dunya wannan shine yanayin duniya fa hiya darul akdari wal ahzan gida ne na matsaloli da damuwoyi da bakin ciki wala budda fiha min al ibtila ba makawa dole a game da jarabawa a wannan duniyan wa taghayyurul hali wa taghayyuril hali dole kana cikin yanayin jin dadi yanayin ya canza maka qala ibn taymiya al imamu ibn taymiya yake cewa al awaridu wal mihanu hiya kal hiya kal harri wal bard ya ce kaga wannan damuwoyin duniyan abubuwa masu bijirowa a wannan duniyan matsalolin duniyan da kake ganinta ya ce kamar yanayin sanyi ne da zafi fa'iza alimal abdu annahu la budda minha idan bawa ya san cewa ba makawa dole a yi sanyi dole a yi zafi lam yaghdab ba zai fushi ba ba zai fushi ba lam yaghdab li wurudiha ba zai fushi ba dan an yi sanyi ba zai fushi ba dan an yi zafi har ba a tunanin mu tsarawa muke yi ba wata kaza sanyi ne wata kaza zafi ne wata kaza ruwa ne wata kaza kaza yadda ka san wannan a dawwame yake dole a shekara a yi zafi za a yi sanyi za a yi kaza za a yi damina za a yi hunturu za a yi duk wannan ka gamsu cewa za a yi da haka baka fushi don an yi damina baka fushi don an yi zafi baka fushi don an yi hunturu don an duk baka fushi to yadda ka san wannan to haka jarabawan duniya take in ka gamsu cewa wannan jarabawan duniyan constant ne dole ne sai an yi shi to ba za ka damu ba walam yaghtamma lidhalika ba zai shiga damuwa ba ya shiga bakin ciki don Allah ya jaraba shi walam yahzun ba zai bakin ciki ba don Allah subhanahu wata'ala ya jaraba shi shine yace a dubi'ta ala kadiri wa anta turiduha safwan min al-aqdha'i wal aqd wal akdari yace bayan an riga an tsara halittarka ainihin tsarin halittarka da aka yi an tsara ka ne akan damuwoyi kuma ka ce wai kana son rayuwar duniyar nan wata tafi wankakkiya babu wasu damuwoyi babu wasu fitintunu haka ke son duniyar ta tafi bayan tuntun tuntun tsarin da Allah ya maka kenan ya ce malama ta ce lam ta sufi duniya lil anbiya'i wala lil mursalin duniya bata daidaita ta zama wankakkiya ga annabawa ba ko manzanni su ma annabawa ko manzanni da manzanni ba wai jin daɗin duniyar suka yadda ya kamata ba a turiduha an tasfuwa lak kai ne yanzu kake son wai duniya ta tsaya ta daidaita maka bayan ba ta daidaita ma annabawa da manzanni ba kai ne kake son duniya ta daidaita maka bayan su annabawa su ba wanda ya kai su matsayi a wajen Allah manzanni ba wanda ya kai su matsayi a wajen Allah yau in addu'a suka yi cewa ya Allah ga katon dutse kaza mai damun shi zinare kun fa yakun ne Allah ya amsa kun fa yakun ne Allah ya amsa amma suka rayu a cikin damuwa to kai ne wai yanzu kake son wai duniya ta tafi maka yadda ya kamata kalla summa kalla ba zai taɓa yiwa ba ta ce rumiya fi naril khalil annabi ibrahim saboda da a wanda yake yi alaihi salatu wasalam aka ɗauke shi aka jefa shi a wuta wuta aka kunna a rami rami mai tsawo saboda zunzurutun yadda wutan ke ci hassan da wutar ta fito har ta kai ga ba za a iya ɗaukan shi a je a sashi a ciki ba sai dai a ɗaure shi da igiya daga nesa a wulla shi wa udji'a lidhabhi isma'il annabi isma'il alaihi salam Allah ya bada umarni a kwantar da shi a yanka shi jarabawa ce annabi ibrahim shekaransa tamanin kafin ya samu ɗa ɗaya isma'il Allah ya ce ya ɗauki da ɗan da uwan ya kai su can wajen ɗakin kaba lokacin ba kowa ya je ajiye su ya dawo su kaɗai ba kowa har yana addu'a yana rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus sala yace ya Allah ka umarce ni in ɗauki wani bangare na iyalaina in kai su can wajen wani kwarin da babu tsiro babu ruwa babu kowa a wajen a can wajen ɗakin ka mai alfarma ya Allah ba damuwa ta yaushe za su dawo ba Allah ka taimake ni su tsaye da sallah kar su yi wasa da sallah daga baya Allah ya ce masa su je su dawo da suka je suka dawo dan ya girma ya kai ya taimaki uban su yi aiki tare ya kai ya dauke masa cefanen gida Allah ya ce kwantar da shi ka yanka shi ya faɗa ma dan cewa gashi na yi mafarkin ina yanka ka su ko annaba mafarkin su gaskiya ne da ya mafarki to umarni ne daga Allah amma mai dan ya ce masa ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin yace ya baba aikata abin da aka umarce ka zan yi hakuri suka mika wuya mamal ta yadda ayanka dan yadda yanka ayanka shi baban yadda zai yanka dan sa haka ya kwantar da shi zai yanka shi karshe Allah ya fanshe shi har a karshe Allah ya ce inna hadha lahuwal bala'ul mubin wannan shine ita ce jarabawa mafi bayyana mafi girman jarabawa shekara 80 kafin ka samu da daya Allah ya ce yanka shi kuma ɗan ya yadda a yanka shi kai ka yadda ka yanka mamal ta yadda a yanka wannan jarabawa ce kuma suka ci jarabawa wa bi'a yusuf bi thamanin bakhsin annabi yusuf annabi yusuf yana gani aka raba shi da iyayensa aka sa shi a rijiya aka fito da shi daga rijiya aka sai da shi da wani irin wato farashi wanda yake farashi ne mai sauki kuɗi ɗan kaɗan aka sai da shi ya zama bawa wa ƙasar dullu ayyuba annabi ayyub alaihi salatu wassalam cuta ta same shi hassan da ya kai yana addu'a Allah yana ce wa zukur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massani shaytanu bi nusbin wa azab wa ayyuba idnada rabbahu anni massani dullu wa anta arhamur rahimi sanda annabi ayyub cuta ta dame shi sanda ya kai ga yana addu'a Allah ka yaye mu wannan cutar wa alajal faqra وأنواع وعالج الفقر وأنواع وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta karo da talauci da duk wani nau'in cututtuka na cutarwa daga kafirai daga munafukai daga suwaye daga suwaye ga tsananin talauci haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu a cikinsu haka manzo Allah ya ta warware su haka ya ta rayuwa a cikinsu wa anta ala sunnati libtila'i sa'ir to kai fa ka sani in dai da gaske cewa kake ni ne ahlus sunna ni ne mai bin sunnar annabi ni ne mai bin sunnar kaza to kai ka daukar ka dauka sunnar annabin wai zalla a sallah ne da azumi da wane ne da wane ne a in dai da gaske kake kai musulmi ne kai mumini ne to kana bin sunnar annabawa ne to daga cikin sunnan su akwai jarabawa wannan kuma sunna ce ta Allah kauniya ko ka bi Allah ko karka bi Allah zaka haɗu da jarabawa wannan sunna ce ta Allah da haka wajibi ne da haka walam tasufi walam tasufi dunya li khiyari ibadillahi salihin duniya bata daidaitu mabayin Allah salihai ba anta turiduha anta suwa laka kai ne kake son ta daidaita daidaita maka Sulib ibn Zubair ibn Zubair Abdullahi ibn Zubair dan Asma bintu Abi Bakar jikar sayyidina abubakar ɗan gidan azubairu ibn al'awwa an ɗaure shi an sa shi a kurkuku wata sallaɓar washatu ala amir ibn abdullah wa julida al'imamu ahmad al'imamu ahmad ibn hanbal akan aƙida aka kama shi aka yi masa bulala aka zane shi wa julida al'imamu bukhari aka kori imamu bukhari daga garinsu wa butuliya ibn al-jawzi bi faqdi waladihi ibn al-jawzi Allah ya jarabe shi ɗansa da yake so wannan ɗan ya bata wa sujina shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya da kake jin sunan shi ibn taymiya ibn taymiya shekara nawa yayi a gidan kurkuku a daure walam yahuj jamaluddin al-qasimi li faqrihi jamaluddin al-qasimi talaucinsa talaucinsa bai sa ya zama hujja a gare shi ne fandari ya kibin Allah ba wa anta wa anta ala sunnati libtila isail to kai ma baka sani ba kai ma kana kan sunnal jarabawa ne kai ma kana kan hanyar in wa'ancan malaman duka da annabawa da manzanni da wa'annan salihan bayi duniya bata ji kunyar su ba ta wahala su to mu kuma fa Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye duk jarabawan da Allah zai mana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon cin wannan jarabawa na'am inda na tsallake shi wata sallatsal washatu ala amir ibn abdullah wato wahalhalun duniya da fitintunun duniya sun yi ta kai komo daya daya daya daya akan amir ibn abdullah haka shi ma haka suka dinga shan wahala Allah kai mana tsari Allah ya jaraba mu da abin da zamu iya ci inda kuma muka gaza muna roƙon Allah subhanahu wataala ya cika mana da rahamarsa da falalansa Allah ya mana albarka to sai mu tsaya anan duk da bamu kai ƙarshen wannan gabar ba amma in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan a wato abu na gaba shine dukhulu alhuzni ashrafi buyutil ardi talauci ya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga in ya shiga gidan annabi gidajen mu kuma su suka fi cancanta talauci ya shiga Allah ya mana tsari Allah ya raba mu da sharrin talauci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله